الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da dawowa a darasinmu da muke gabatarwa na wannan daura a manhajul istinbat tafsilan wa tatbiqan wanda mun tsaya a ɗazu a aya ta 81 a cikin suratu ali imran yanzu kuma za mu tashi ne aya ta 130 a cikin suratu ali imran haka ne ko yawwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu, la ta'akulun riba a ta'afan mudha'afa ya kudin da kuka ci, kuka yi imani kada ku cire ba ninkin ba ninkin. Tukaga wannan ba a karɓar mafumi na abu'afan mudha'afa a ce Allah ya ce ka a cire ba ninkin ba ninkin amma in kaɗan ne a ci da wannan da su suka fake suke ba da fatawa suka ce ai in dai riba kashi biyu ne 2.5% babu wata matsala to kaga saboda musan cewa ba wannan la mafhuma da hu irin wannan mai da mafhuma abu'afan mudha'afa saboda can da lokacin da suke cin riba suna cin riba ne ninkin ba ninkin to sai ayat ta yi bayanin wannan hali ba tana nuna ba idan an ci kaɗan shi yasa ba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha satami wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ma baqiya ma ismul mawsul tufidul umum satami fa in lam taf'alu fa'dhanu بحرب من الله ورسوله وان تبتم ستمي فلكم رؤوس اموالكم kaji dukiyarka ta asali dai kake da ita ba zancin adafan mudha'afa bane ko kalilan ko kasira me yasa ba su ba wannan ayar ta bakara saboda bata dace da son ransu ba kuma in sun ka bada fatawar riba ta halatta kaga da shine turawa za su mamaye kasashen mu su ada tsari na riba su tsada arzikin kasashen mu Allah kai mu sani don haka dai da an ka ce abu'afan mudha'afa la mafhuma ne ba yana nufin in an ci kaɗan ba ta halatta to sai mu je ɗari da biyu ko shafi na ɗari uku da saba'in da uku da kuma na 82 ko wace aya ce 373 a shafin da ke zance shafi na 373 mu'tazila sun kai istinbati sun ka ce Allah ya ce duk wanda ya saba ma Allah zai tabbata a cikin wuta kun san su mai kaba'ira a wajen su zai tabbata a cikin wuta an gane ko su kuma mu'tazila sun kace in mutun yayin kaba'ira shina nan manzila bainal manzilatayn shi ba mu'mini ba shi ba kafiri amma an ka tai kiyama sai suka ce kuma zai tabbata a wuta idan kaga ai sun rinjaye dake nan abin bi a hujjar su sun kace in ji imamu zabakhshari yace Allah yace rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita Allah duk wanda ka shiga ciki ka shigar da shi cikin wuta ka kaskantar da shi wa malil zalimin min ansar kuma azzalimi ba su da mai taimakon su da haka wanda ya aikata sako azzalimi na bai da mai taimakon shi ya tabbata a wuta shi yasa ɗan qur'ani yuna sun karike wadanga ayoyi burbushin aqidar mu'tazila ce suke aiki da ita sun kace kenan wanda ya shiga wuta inji zabakhshari yace ilamun bi anna man يدخل يدخل من يدخل من يدخل النار wanda ya shiga wuta fala nasira lahu bai da mai taimakon shi bi shafa'atin ko ceto wala ghairiha imamu suyuti da ya zo sun kafa hujja da Allah ce yau ma la yukhzi Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'a imamu suyuti yace su mu'tazila sun kace ai Allah ce yau ma la yukhzi Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'a Allah ba zai kumintar da masu imani ba suka ce to kenan ko man tudkhilin nara faqad akhzaytu suka ce da haka dan mai sabo zai tabbata a mutum to ya zaka musu raddi in ka kawo hadisai cewa in Allah ya ga dama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lokacin da ya mubaya'a yace duk wanda ya aikata wani abu da sabo in Allah ya so in an yi mishi haddi zai zan kafara gare shi in kuma ya mutu ba a yi mai haddi ba in Allah ya so ya gafarta mishi Allah ya so ya azabtar da shi daidai gurgurdon zulubin sa ko ba ka rabani to yadda malamai suka yi musu raddi shine cewa shi imani in kana da imani aikata kabira ba ka kafirtar da kai an gane ko akwai alkaba'ir almukaffira akwai alkaba'ir ghayrul mukaffira to shirka ita ce da kafirci abin da ke fitar da kai musulunci to amma in mutum ya sha giya ba a cewa ya fitar da cikin musulunci sai da ce yayi sabo to shi kuma Allah bai zalunta bawa to idan ko ya saka wuta don sabon da kai yi bai dace imanin da kai yi ba ita kai ka aljanna imamu sa'adi da yazo a aya ta tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin ku tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ku wa dhalika al-fawz al-'azim wa man ya'si illaha wa rasulahu yata'adda hududahu sai ce mi yudkhilhu naran khalidan fiha duk da yake akwai maskarantawa yudkhilhu an gane ko na fi da abu jafar da abdullahi ibn ali kawai da mun karanta da yawo ce mun kuskure to sai sa'adi ya ce waɗannan ayoyin suna raddi gare su domin Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin wanda ya ma Allah da'a babu kaba'ira tare da shi aljanna ba shi shi ko wanda wa man ya'si illaha wanda ya saba ma Allah ya kafirce shi ko ina yi wuta to shi ko wanda yayi imani kuma ya saba ma Allah kaga shina da rabo na azaba yana da rabo na imani cewa zai tabbata a cikin wuta ka zalunce shi a alkur'anance to don haka sai a yi hattara da masu irin waɗannan ake aya ta gaba aya ta abin nan shahi na 382 sai mun kara kenan yawwa sun kawo shi ne nan wajen nuna yana daga cikin abin da ke sa mutum ya yi kuskuri wajen istinbati ya kudurta aqida sanan sanan ya fassara aya kaga ga aya rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu ma lidh-dhalimin min ansar shi zamakhshari da yace tana nuna wanda ya saba ma Allah zai tabbe da wa wuta wanda ya aikata kabira saboda shi dan aqidan mu'tazila ne sai ya ɗauki wannan aƙida tashi sanan ya fassara aya ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutawatirai da suke nuna cewa wanda ya saba wa Allah in dai kaba'ira aikata ko da ya shiga wata zai fita kaga ya watsar da su nabi kuma ya watsar da ayoyi suka nuna wanda yayi tauhidi bai yi sabo ba aljanna da shi wanda ya kafirce wata da shi to wanda shi ko yayi imani yayi sabo ai nasi bai kawo shi sannan cewa mutum in yayi sabo Allah ya kai shi wuta to ina asalin imanin shi kuma kiran ka nuna kiran ka ba Allah bai musu adalci da ke Allah kai mun tsiri to istinbati ne cikin suratu ali imran a cikin wannan littafi ya kare ba yana ya kare a wannan tsari da muke bi sai mu ji suratul nisa'i aya ta uku shafi na 100 da 17 da na 170 da uku da na 233 kaga wuri wurare daban-daban ta su to sai mu fara da na ƙasa 117 117 ko yawwa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' sunan da istinbatin yake wannan ya nuna Allah ya jeranta abubuwa irin yadda ɗabi'anmu take jera su. Ɗabi'a ɗan adam za ta faɗi lissafi da nawa take farawa. Aya sannan nawa, sannan nawa, sannan nawa, to ga shi nan masana wa kula da warwa. A ɗabi'a ka haka ne take lissafa wata. Sai a shafi na ɗari da saba'in da uku shi ko nan da suka kawo ta menene akwai nan inda Allah ce wa in khiftum alla tuksitu fil yatama satim fankihu ma qaba lakum min an-nisa'i imam suyuti sai yace malamai sun yi istinbati a karkashin wannan aya an-nadharu qabla an-nikah mutun yaje ya ga mace kafin yi kafin ya aure ta domin an ce ma qaba lakum abinda yayi maka shi kuma ce idan baka ganta ba ya zai san tayi ma ka gani shi yasa kakkace a a kawai na gane ta naga kawai tana tana yi maka mm kai ba kai ashi ba ko kai abba ba ne bari yaji ya gane ta ko ba ka dan bari da hadisai nan da suke nuna cewa ya halatta mutum ya ji ya ga mace kafin ya aure ta shi yasa kuskure ne ka ce a ni dai in dai tana makaranta kawai a kawo wa ya gaya ma don mace da ta zuwa makaranta imani gare ta aha to zuwa makaranta ko makka mutum ya tsaye ce ma an kai wani makka ta kai shi wani bandansa ta kai shi makka shi yanke abin mutane da sace kufu ha sai a zo sai an yi auren kuma ka gabata maka ha eh eh akwai hikima kamar wani malam ya ce me yasa qur'ani ya fara da mace biyu da uku da hudu sana aka ce fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan saboda adadin mata Allah ya san ya fi adadin maza yawa kuma maza sun fi saurin mutuwa bisa ga mata saboda asbab maza suke zuwa jihadi suke zuwa yaki ko a kasashen turai an gane suke balaguro suke aikin gine-gine su hado su mutu shi sa zan ga mutum ya mutu ya bar mata hudu to kaga in an ce kowa ya zama da guda to shi hudu mutu ya bari ba zai dauka su ko kasar almaniya jamus germany ba su yarda da namiji a aure mace biyu ba da aka kare yakin duniya na biyu da yawan maza sun mutu sai suka ce sun yarda namiji a aure mace hudu Allah ya sa ga ka ai in mutum ya ci wuya shi da kai ne ga neman mahita eh yana daga cikin asbab ba wai su kadai bari malamai sun faɗi lalle da dama Allahumma amin to kaga wannan ya nuna ya halatta kaje ka ga mace ma qabala ku shine kaje ka gani in tayi maka kai ma in kai mata dan wasu abin da suka dauka a'a in kai kai in dai mace tayi ma to magana ta kari a'a kai ma sai in kai mata eh don haka cewa mace in tana makaranta kawai tayi ma ba gaskiya bane musulunci bai da wannan ka je ka gane ta kuma da zuwa makarantar mace ba shi ke nuna tana da imani ba ko ko mace a diyar wane ta ba gaskiya ba ne ɗan annabi nuhu kahiri ne akwai malamin da yana da 'ya'ya amma shi bai kudurta zai 'ya'yansa ko ko ya auri matar da ta yi ƙarfi shi don galibi mace ta ƙarshe in mutum girma ya kama shi da wuya shi auro da ya ƙarfinta yasa za ku ga iyan amare aurensu tashin hankali bari ganin mutum da ciwo amaryar nan suka iska tarin jayi shi to iyanta da wuya su yi biyayya saboda ko uban musu ɗauke shi wani abu kuma mace yanzu sai ta ci duniyar ta ta ƙari sai ta ɗauki babban hijabi da niƙabi ta watsa sai ta taimaka makarantar mata tana karatu ita ko ta riga ta ci duniyar tana ta ƙari duk jikin ya lalace sai ka ce a kai makaranta a ɗauko ma sai a ɗauko ma wadda abin nan ya mai gabdi aka ce musu mace ta wadda ta ci duniya ta ƙari ba ta san ƙasashen iya ƙasashen da ta zo ba ita da kanta ba ta san iya namiji nawa ya yi lalata da ita ba yanzu jikin ya lalace ya kai inda bai da amfani da sun gani gudu suka sai ta je ta bidi niqabi zabgegi da kuma hijabi zabgege ta watsa tana zuwa makaranta sai ka ce a ɗauko maka ah wallahi ai bincike in mun ce bincike ba wai binciken kokon ba amma kasancewar mace tana zuwa makaranta ko ta sa hijabi ba shi ke nuna tana da imani ba ko kuma mace ce ta gari don wani wata ta sa hijabi don Allah wata ta sa hijabi ne ba don Allah ba gari mu faɗi mutu mutane gaskiya an gane ko to kuma sai a yi hattara an gane ko da an ka ce abin da ya maka kyau ma ƙwabalakum shi ne ka je ka gama ci ba saɓanin waɗanda sun ka ce ka je sai an yi aure wato sai kun sadu da juna ba tana aihuwa ta gani irin yadda wasu suka biyu suke shuka ce to gaji Allah ce ma ba malaka abin da ya maka dadi kenan sai an jinjina juna wannan fassara banna ce kamar waɗanda suka ce a ma ba malaka shine mace sai ta tuɓe gaba ɗaya jikinta tun da ka a zo akwai abin da ta ɓoyi kenan kaga ya kamata a ce ta tuɓi daga ita sai wani to kaga in aka ce wata mazhabar za a ɗauka kaga mutum sai shi ta zuwa ƙarya aure gidajen mutane sai ya zo ya dina sai ce awon gaba ta yi kaga sai ya yi mace dubu ɗari bisu ne ba kuma wadda mazhaba akwai waɗanda suke faɗa ta cikin waɗansu yan zahiriya suna da wannan ra'ayi kan wani zai ɗauko wannan ra'ayi shi kuma da shi kaga turawa da sun ji wadda mazhaba ɗin sai su ce ai cikin ma wasu malamai sun yi ishtihadi sun faɗi wannan an gane ko a nan ma qabalakum shine mace ta je ka ganta ka ganka kuma baka keɓanta da ita a baka lokaci ka zo ta yi ado irin wanda ake gani an gane ko ta sa sutura ta yi iya adon da za ta yi ka je ka ganta in ma bayan magariba ne ko bayan isha iya zaman to ga hilin gida na kuke iyaye na can in kuma da rana na ma shi ma dai a barku dai inda ake ganin ku ku zo ku tattauna dan kowa ya gani shi ke na shi ne musulunci amma zan ce a bar mutum ya soya da mace shekara biyar bakwai takwas tara goma sannan shi aure ta ina da hanzu ko kuwa wai da sunan zai aure ta ya rinka hita da ita suna hita yawo sai ya dawo ya ce bai ko ko da sunan ya kawo ko mutum ya kawo sadaki ba a yadda ya ta da mace ba wai zai je ya gaya ya gwada maka uwaye ne ya bari in ya kasa sadaki an ka daura aure ba ba baban shi da mamman shi da ya gwada ba har aljanu shi da shi gwada ba ita ah sai mutum ya zo ya kai sadaki ya dauki mace ya lalata da ita ya kare kuma ya ce a kamar sadaki da ya hasa kuwa ya kuna nan kuna kuna sake da baki ko ko ya kai masa sadaki ya lalata da ita ce ya yi sadakin ma tun da dama mai kuɗi ne mai kuci kuɗin wani abu ba to da haka a kiyaye musulunci ba wasa bane kawo shi yasa ma tsaba lakum yana nufin kallo na ido ba wai ka je ka yi lalata da mace ba sai ta aihu musulunci ba dai sai ka aihu da mace ba sai na ɗora ma aure da ita wannan fassara ce ta 'yan duniya kuma duk mai yin wannan fasara zai haɗu da Allah. Eh a an gane ko? Dawo. Sai shafi da nawa. Sai yanzu na 233 za mu tashi. Mun yi na 173. Sai yanzu shi za mu tashi. An gane ko? 233. uku. an gane ko? ta shi ma nan waɗansu 'yan duniya na sun kace namiji na ai armen mace tara ba Allah ce fanke kuma qabalakum minin nisa'i masna wa thulatha wa ruba sun kace masna biyu wa thulatha uku kaga bai ce au sala au thulatha ba wa ruba a hudu sun kace ka aure mace tara shi yasa muka kawo ko sun kace ana auren 18 masna biyu hudu kenan wa thulatha da uku uku ruba da hudu wasu ka ce in masana wa thulatha wa ruba a misali da ma tsaba lakum Allah ya ce kana ai auren duk matan da kaga ba ko mace ka ni biyar nan tunda ma tsaba Allah ya ce to kun ga duk irin waɗannan akwai abin nan amsa mun kace muqabalatul jam'i ne bil jam'i da an kace masana tunda mutane suna da yawa kowa ya dauki biyu wa thulatha alwawu ma'ana au au salata kenan kowa shi dauki uku uku au wa ruba'a kowa shi dauki uku malam ya ce mi yasa an ka fara da biyu ba a fara da ɗaya ba sai Allah ce fa in kuntum Allah ta'lamu fa wahida kuma ka ƙara ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce abda'u bi babu da Allah bihi shi yasa larabawa sai su tambaye ka anta muwahhid aw mushrik in ka ji an ce muwahhid ni abu wahid eh da ah yanzu da ni muwahhid ni kai ni ka fahimta dai mai taɗe ta Allah to mushirku ha a a to can mu wahid ana zai mai mata guda mushirku kuma wanda da mata hele guda don haka akwai inda shirka take da kyau akwai inda ba ta da kyau karatu na zamu yi mana yan tawili sai su ce maka akwai lokacin da kafirci yake nufin imani imani ke nufin kafirci irin wanga karatu in ka ji shiga kai gaugawar karyatawa suka ce cikin ƙur'ani akwai inda an ka ce kafirci musulunci aka rufe akwai inda an ka ce imani a musulunci kafirci aka rufe sai ka zabar ka ce a sai a cikin bi a hankali dama suna kawo shi don su ɓadda ka Allah ce la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy sace mi faman yakfur wanda kafirci baka gutu mi yake nan mi ka tsaki wanda kafirci baka gutu eh a'a in mutum ya kasa ce mai abu matsayin mi shike mai imani za ka ɗauka to shi ko Allah ya ce munafiqai zalika bi annahum amanu ya ce mi to mene ne amanu nan imani kaga imanin su ba imani bane don amanu bi alsinatihim thumma kafaru bi qulubihim fa hum kuffar to da haka ai hatta in mutum ya kawo suka ce to kawo siyaki saboda siyaki yana tantance ma'ana abin da ake nufi mun gane ko yawo to sai mu je aya ta gaba aya ta hudu shafi 323 323 ita ce mi wa'atun nisa'a صدقاتهن نحلة كو فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها لي أم لي أكبر ما تصدق سكو نحلة cikin jin dadi sai malamai sun kace to kidan an halatta maka ka karbi wani abu daga cikin sadakin da kabba mace amma ala shartin huwa ridaha akan sharti shine in ta yadda an gane ko sai malamai sun kace to istinbatin da za a yi bi mafhumil mukhalafa hurmatu akhdhi shay'in min mahriha duna ridaha ya haramta ka karbi wani abu cikin sadakin mace in ba da in ba da yadda ta amma in ka tayyada babu laifi kun yi magana miliyan guda ka kawo 500 ana nan ana nan tace to kai 500 din da ma yanzu ta yahi shikenan amma in haka nan na aka hoshe da kace to ya kamata a sanar da kowa da kowa a samu magabatan ta aga ya musu ko shaidu saboda ga a zo wata rana faɗa shi tashi ta ce ina kaka jika ɗari ne ba ba haka ba ba haushe ce tsiya ga tafi tsohon bashi in mutum bai da ko zala nuna shi na tunan shi bi bashi zai Allah ya kyauta kaga wani an yi istinbatin wannan da mafhumu sharti da Allah ce fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan in shartiya ce in sun yarda muku in ku su yarda ba kuma sai an ba su hakkin su ba ta yahi gaba daya ba a yadda ba mace ta yahi maka sadaki gaba daya ba a yadda da wannan in an kai haka nan zina za a yi duk mace sai ta zo ta kawo wani katon kaddara ta ce a daura musu aure an gane ko in an ka ce sadaki sai ta ce to kaza da bashi ka bi shi da an yi sati guda sai ta ce a'a ai ta yahi to in an kai haka nan shikenan kuma sai banna ta sai ta rinka cewa ta yahi ta yahi ta yahi muna ganewa ko in dai babanta yake son ka aure ta ko ita take so in tana da kuɗi ta baka jika 500 ka kawo ita ta baka kuɗin ka kawo a matsayin sadaki dama gare ta za su koma ruwa na sun koma rijiya an gane ko amma mace ba ta da izinin ta yaki sadaki sadaki ta yafi sadaki gaba ɗaya domin haka nan ba wai dan ba na ta bane illa banna da shi kawo cikin al'umma sai mu je gaba ko aya ta goma shafi na 241 da 300 da 300 da 313 bari mu duba 200 yanzu da 41 me yake karkashin wannan 200 da 40 shafi na 241 ko yawwa shi na yawwa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا خوارج sun ce to wannan yake nuna duk wanda ya aikata kaba'ira wuta zai shiga dan Allah ya ce wanda ya ci dukiyar malaya zai shiga wuta wasai sulauna sa'ira amma Allah bai ce khalidina fiha abada dan haka wannan istinbatin nasu babu shi shiga wuta daban dawwama cikin wuta daban kafiri shine zai dawwama wuta musulmi mai sako yana yiwa in Allah ya yafe mishi ko ko ayyukan shi na gari sun karin jaye mu muna shiga aljanna in kuma muna na ayyuka sun karin jaye na gari za a sashi wuta daidai gwargwadon zunubin shi sai a fitar da shi ba sani kuma fahimta sai dai a yi hattara don in mutum an ka kaddara mai an ka yanke mai yini guda a jahannama kun san shekara nawa zai yi irin na duniya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna da za a ce mutum zai ini a jahannama sai ya shekarar dubu ana kona shi shi yasa ga ka yarda ko minti 30 a ce za ka yi a jahannama kuma zahin wutar jahannama ya fi wutar zahin wutar duniya zahi so saba'in to kaga ɗan an buga zahin wutar duniya so saba'in ko minti goma kai cin wannan bala'i aika ko balantara shekara ta to balantara wanda aka ce kwana goma zai yi sai ya shekara dubu goma don haka ka yi fatan kawai ka wuce eh ya yi maka alheri sai shafi na ɗari uku da biyu shafi na ɗari uku da biyu ha? zai da goma sai sai wa manya cikin muminan mutu an birin faji za a kuji hannun khalidan fiha ko ba haka ba nan alkhuludu waɗansu malamai sun ka ce halidan fiha illam yato wa mata alal kufr wasu sun ka ce a'a halidan fiha in istahalla qatlahu akwai maganganun da malamai to shafi eh wanda ya halatta ya dan kafiri kenan sai da wama wuta akwai maganganu kadiba cikin tafsiri na ibnu jarir al-tabari kadiba cikin kuma dafqu ihamil al-tirab an ayat al-kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahmallahu jami'al muslimin malamai sun kama ganganu daban-daban yau to dafqu ihamil al-tirab an ayat al-kitab littafi ne mai muhimmanci mun karanta shi Allah ya bani iko na yi karatun wannan littafin da fassara shi a gidan Sunna TV EKS na Yamai wanda darasi ne ana nan gasa shi an yi halaka da shi da littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi halaka 269 a da 59 ko in ban manta ba sai kuma halaka ta ƙarshe da aka yi sofa halaka ta 260 yana nan saman intanet wanda ya shiga cikin telegram zai gan shi to ina ganin nan sofa ta 302 ko to nan ban ga wannan ayar ba ina ganin sun yi kuskure rubutu to sai aya kuma sai shafi na 300 da sha uku ina ganin da sha uku shi ne daidai don haka na ɗari ukun da biyu ni dai ban gane ta ba yalla kuskure aka yi wajen rubutu ɗari uku da sha uku ɗari uku da sha uku an gane ko inda Allah ce inda lalzina ya akuluna amwalar ya tama gulman ko inda ba ya akuluna fi butorihim nara wasa ya sa'ira an gani ko malamai sun kace to wannan aya karar abin da take nuna haramun ne ami a ci dukiyar maraya kuma dalilin da yasa Allah ce kada a ci dukiyar don ka a tozarta dukiyar ko ba haka nan bane to shine malamai sun kace to kenan wannan yake nuna cewa hurmatu taqsiril wasiyyi fil muhafazati ala malil yatim an gane ko bi an ataha li ghayrihi an ya'kula zulma bai halatta ba wanda an kai ba wasiya da dukiyar marayi ya ba wani dama ya ci dukiyar marayi ko da ba shi ya ci ba don dama dalilin da Allah ya saka yace kakka ci don dukiyar kar ta lalace kina in ba kai baka ci ba ka bayyi an ci kamar kai na kaci aw yakhtalisahu ko ya ba da dama a sace dukiyar ya je ya aje dukiyar maraya saman hanya sai wani ya zo ya dauke ta don ya nuna wa mutane kamar an sace kaga wannan bayyi kuma yadda ba za ka yi sakaci da dukiyarka ba haka na ba za ka yi sakaci da dukiyar maraya domin in kai yi sakaci ta tozarta kamar ka ci dukiyar yadda ba ka aje kudinka ga hanya a gani haka kanka aje duke mana a hanya a gan su a ɗauke su kun ji abin da malamai sun kai istinbabu kenan abin bai tsaya kanka ba ko da ba kai ka ci ba kan bari an ka ci ko ka aje duke inda za a ci ta ko ka kai ta inda azzalumin da zai ci ta to kuma kai da ka ci ta mun gane ko yawwa kuma ko da baka ci ba sai ka kunna ma dukiyar wuta duk ɗaya ne ka tozartar da dukiya sai shafi na nawa ayata sha biyu shafi na ɗari da talatin da uku da farko na 134 sai an fara na 100 da 30 da uku shafi na 133 ko? ko 130 da uku ko ba ka dan bane yawwa walakum nisfu ma taraka azwajukum ko in lam yakul lahunna walad wannan aya inda malamai sun kai istinbat ta'rifin kalala kunda kusa Allah ce wa in kana rajulun yurafu kalalatan aw imra'atun وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس كوب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث تشيني كن سن wannan aya ta kalala sayyidina Umar yake cewa ban ga wani abu ba wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya nake so in tambaye shi ya min bayani cikakke irin irin bayanin kalala ko ba ka dan bane yawwa to amma sai malamai sun kace idan aka dibi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina Umar takfika ayatu sayf ayatu sayf kuma ita ce aya ta karshen suratul ni suratul nisa to sai malamai sun kace shi kalala in kana son ka gane shi a alqur'anance akwai abin da zai taimaka maka shine min shine al-mantuqu wal mafhum rike da kyau in an ce kalala akwai maganganu daban-daban amma in ka ɗauki ƙa'ida ta almantuku da almafhum da almutlaku da almuqayyad za su taimaka ba fahimtar waɗannan ayoyi kun ga wani in yaji wannan larabci kawai yake ji mi aki ya za mu yi mu gane almantuku da almafhum da almutlaku da almuqayyad don su ba mu damar fassara wannan ayar sai malamai sun kace shi almantuku ما دل عليه اللفظ في محل النطق المفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق ma'ana ai an ce in ka ji malamai sun ce mantuq shine abin da lafazi nassi ya faɗa ƙarara yanzu misali da Allah ya ce fala taqul lahumu uffin kaka ce ma iyayenka ayya ko tar mun gane wannan to kaga wannan mantuki na karar aya ta faɗin shi to mafumi kuma sai ka ce bugun iyaye haramun ne sai a tambaye ka meye dalilin haka sai ka ce saboda idan Allah ya haramta ka ce ma iyayenka car to balantana ma ka dake su to mun ji wannan to sai malamai sun ka ce kalala in ana son a gane shi sai an yi amfani da almantuku da mi almafhum ina suke inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ya staftu na ka kulin lafi yuftikun fil kalala ta ji Allah ne da kan shi zai ba da fatawa shi yasa in ka gina ma sai ka ce zan ba ku fatawa Allah a kulin lafi yuftikun Allah yana ba da fatawa ce ce min inim ru'un halaka laisa lahu waladun kaga idan mutum ya mutu laisa lahu waladun bai da ɗa shi bai da ɗa kagami yana matsayin mantuki ne tunda an ce bai da da walahu ukhtun yana da mi uwa to shi ko lahu ukhtun yana da mafumi shine uba bai da rai don in uba yana da rai uwa ba za ta yi gano sai zaman to kenan kalala man la asla lahu warith wala far'a lahu warith babu uwa da uba da rai sanami babu ‘ya'ya to shi ne kalala bidilalatin mantuki wal mafhum shi yasa Allah ma'adin karatu ba wasa ba ne in waɗannan abubuwan da muke jin malamai da faɗa ka ce shirme ne ɗin tsaya ka gane karatu saboda da su ne za a fitar da wani abu to sai malamai sun kace kuma in muna son mu gane wannan aya da kyau sai mu gane cewa sai an yi amfani da al-mutlaq da al-mi al-muqayyad domin can cikin waccan aya yace wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fil kulli wahidin minhuma as-sudus dan ko sai ce in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak ya an ka yan uwa can ta da gari nisfi nan kuma ta gari sulusi sai sun kace sai ayi aiki da al-mutlaq wal muqayyad nan wa in kana rajulun yurafu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun min ummi can kuma walahu inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun ukhtun li wato shaqiqatun aw li abi domin inda ba dan haka ba da hukunci ya cika da juna kenan wacce ƴan uwa da ake zance a ƙarshen sura ko ta zamanto ƴan uwa ce shaqiqiya uwa dai uba dai ko kuma ta zamanto ƴan uwa li abi wanda an ka hada uba da ita nan ko wato wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus min ummin ne fa in kanu akthara min zalika fahum shuraka'u fi thulusi yan uwa ne ummi ne domin yan uwa ne abbi da yan uwa shakikai kwashe duke suka yi gaba daya to haka kawai sai ka zo ka fara ma qur'ani da hadisi ka ta shiga haka in an ka tado da wata matsala kan sai da ka yi a tsaya ka gane menene ake nufi da kaza me ake nufi da mutlaq me ake nufi da muqayyad mun ji wannan da kyau طب اللهم آمين sai wace aya ce ta gaba shafi yanzu mun yi na 100 yanzu da 137 zamu yi gaw shine malamai sun ka kawo yawwa sayyidina abubakar radiyallahu anhu da an ka zo fassara kalala wa in kana rajulun yurasu kalalatan da yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace huma huwa abinda ake nuni da kalala ma adal walid wal walad shine wanda bai da mahaifi da rai kuma bai da da kuma dalilin aya ma ta bayyana wannan aya tana tare da abubakar dan yace mi inimru'un halaka laysa lahu waladun kaga la waladu lahu walahu ukhtun in anti ya uwa tana gado uba baya shikenan ya sa waɗannan bayan Allah Allah ya ba su ilimin da komi wa yawan kaba bayan da zaka kewaye su eh sai dai kai neman Allah ya baka damshin su da koyi da su wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman su kan su saba Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal to in wanda fatahu makka ba bayan fatahu makka zo bai kai wadancan ba sahabin ba balantana kai da ka zo karni da nawa dan shi'a ga kanan kai Allah ya ce mutum dan aljanna na wasabiqun alawwaluna min almuhajirin wal ansari wal ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu wa a'adda lahum jannatin Allah ya ce mutum dan aljanna na kai ka zo kana cewa dan motan kai i kokari ka tsaya ka bauta ma Allah ka samu aljanna wanda Allah ce dan aljanna na an kare kai na abba ka san aikin da kai ba a'adda lahum fi'li ma zina bai ce sayu iddu lahum jannatin ba Allah ya kyauta sai shafi na 138 ya yi to shi kenan ita dai ce ayat daga 137 zuwa 138 duk bayanin ayat ne an ka kawo sai mu jimi ta 20 da uku to ina ganin bari mu ɗauke ta sai mu dakata ta 23 shafi na 300 da goma da 260 da 293 da 321 to sai mu fara da 260 ko ba haka ba tunda nan ne ake farawa 260 sannan mu sai 293 260 260 حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم to inda Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna ko yawwa tunda hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna to waɗansu sai sun kai istinbatin cewa agoliya in ba gidanka in ba gidanka take ba kana iya aure ta bayan ka aure uwarta don Allah ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna in tana cikin gidanka kina in ba ta gidanka ta yi ta halatta gare ka sai aka ce a da ka auri mace ko ba ka ran bane kai yi kwanciya da ita to diyarta ta haramta gare ka don ta koma ek kan wani zuci a ai babu laifi kaga daga nan na ake zuwa sai a ce to shikenan ka zo kana aure da mace don iyarta ba ta gidanka kuma ka ce halatta ne ka aure ta a'a duk mallamin da ya baka ga fatawa yalla ya amshi ya amshi kudin turawa dan duniya ne sai kuma shafi na 200 da 93 shafi na 293 malamai sun kawo ta sun kace nan idan ya zamanto abin nan ana amfani da al-mamtuq shi ne nassi abin da zo da shi da mantuki da Allah ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati kaga allati fi hujurikum kaman nassi karara abin da yake nunawa an haramta maka armin agoliyarka wadda take mi take gidanka kaga wannan mantuki da to amma wannan mantukin an gane ko ba a aiki da shi domin mi domin jara majral ghalib galibin mace in ta yi aure tana tafiya ne da yarta da ma ɗanta ba ko da mijini saboda ba ta son ta bar shi wancan gida tana tsoron ta bar shi ga hannun kishiya in tana da kishiya ta azabtar da su ko kuma a'a in an kawo kishiya ma bayan ta fita in ma ba a kawo ba tana jin tsoron ta azabtar mata da ƴaƴanta shi yasa a shafi na ɗari uku da goma sai suka ce shafi na ɗari uku da goma wannan aya an gane ko da Allah ce harimat alaikum ummahatukum ko wa banatukum ko wa akhawatukum wa ammatukum ko yawwa wa khalatukum wa banatul akhi sai malamai suka ce to wanda aya da Allah ce an haramta me dalilin haramtawa an gane ko sai sun ka ce abin da yasa an ka ce an haramta shine ni kusancin da akwai tsakankani kuma nan da an ka ce hurrimat alaikum ummahatukum alhukmu yata'allaqu bil ahwal la yata'allaqu bil zawat da kyau da kaida hukuncin yana da alaka ne da hali da sifofi ba yana da alaka ne da zati ba da an ka ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku a'a an haramta muku auren iyayenku dan an ce haramta maka babbanka kenan har da kallon ta haramun ne umma hatu kuma an ka ce gaba daya magana ma da uka haramun ne sai a ce a'a nan al-hukm yata'allaqu bi ahwaliha wa sifatiha la bi zatiha domin in zatin ta an ka kalla to magana ma da ita haramun ne to mun ji wannan to me yasa Allah ya haramta wannan sai an ka ce al-qaraba saboda kusanci muna ganewa ko to shi yasa sai malamai suka ce to wannan kusancin da akwai na nasaba na dangantaka shi ne dalilin yasa Allah ya haramta su su waɗanda domin akwai al-muharramat bin nasab akwai al-muharramat bil musahara sannan akwai al-muharramat bil rida akwai waɗanda an ka haramta maka su saboda dangantaka mahaifiyarka misali saboda dangantaka ta haihuwa bil musahara kamar sarakuwarka an haramta maka ita saboda ni saboda surukuta ta shekaru kaninku sannan kuma akwai birrida saboda shayarwa sannan akwai waɗanda an ka haramta saboda ta'alluƙi haƙƙin ghairi biha haƙƙin wani ya ratayu gare ta matan wani haramun ne ka aure ta saboda haƙƙin wani ya riga naka to su waɗanda da an ka haramta sai malamai sun ka ce ummahatukum an ka ce iyayenku sai wasu sun ka ce to ummahatukum mubham na in mubham ba ana nufin abin da yake dunkule ba a am ake nufi muna ganewa to yanka ce ummahatukum sai a ce to kakan mutum ta ya halatta mutum shi aure kaka sai to ina aya ina aya da tace mutum bai aure kaka sai wa'in alawar ayar nan fiqhu ne sai ka koma cewa mi yasa an ka haramta maka ka haifi ka auri mahaifiyarka saboda mahaifiyarka dangantaka ta jini ka fito daga cikinta to mahaifiyan mahaifiyarka mahaifiyarka ce shi addalin yasa an ka haramta maka aure kakanka bai ce hurrimat alaikum ummahatukum wa jaddatukum kaga dan qur'ani bai da bai da nassin da zai nuna bai haramu ne a aure kaka in ba an kuma makaidodi na shari'a ba to muna ganewa to ta wannan istinbati an ka haramta mutun ya aure baban mahaifiyar babanka mahaifiyarka ce shi yasa baka da izinin ka aure kakakka wanda za a yi babanka to idan wannan ne malamai sun kai istinbati sun ka ce to kenan in an ka ce hurrimat an haramta muku na farko ba za ta so an ka haramta muku ba auren su alhukum ya ta'allaqu bis sifat wal ahwal sannan abu na biyu shine cewa mami waccan da an ka haramta ba me yasa an haramta ba ita saboda kaza ne to duk mai dauke da wannan illa ko nasi bai faɗe ta ba ita ma ta shiga ciki dan an haramta maka auren mahaifiyarka tana matsayin mahaifiya gare ka to kakakka wadda ta haifi babanka ko mahaifiyarka matsayin mamanka take to kina haramun ne ka aure ta Allah ya kyauta an gane ko to haka kuma da an ka ce hurrimat alaikum ummahatukum sai an ka ce ni wa banatukum da ƴaƴanku yadda ya haramta ka auri ƴarka wadda ka haifa haka ne diyar ɗanka ko diyar ƴarka ita ma diyarka ta haramun ne ka auri shi kan yarka wai batu mu ji aya wuri na gaba tsofa ta wuce da yanzu ta da goma ta mun kai yanzu ta ɗari uku da ashirin da ɗaya za mu Allah ya kyauta ɗaya ɗaya shi ne an ka yi na 310 ne muka yi sai na 321 sai da Allah ce wa raba'ibukumul lati fi hujurikum an haramta muku agoliyarku wadda a cikin gidanku malamai sun kace nan la mafhuma lahu ba ana nufin in ba gidanka take ba zaka iya aurenta li annahu kharaja makharajal galib galibin al'ada mace in ta fita da ita take tafiya shi sa aka ce allati fi hujurikum ba dan saboda agoliyarka ba in tana gidan babanta ya halatta ka aure ta babu wanda ya ce ai aiki da wannan mafhumi nan ya kamata mu jabunci Eh. eh eh eh eh eh eh da wannan aya wannan ko ibnu katira in ka diba akwai shi san amma wannan asar ke malamai ba su yi aiki da shi ba an gane ko saboda dalilin da yasa ta haramta gare ka kayi eh to yanzu kaddarta ba wanda suke cewa ya aiki da wannan kaddarta kuna da iya da ita ita waccan wadda ta rasu to sai ka aure wanda da ka aure ta sai ta aihu to ɗiyanta bi suke gare ka eh eh ita ɗiyarka ta kuma abinda ta aihuwa kuma ɗanka na eh kuma ɗiyarka matarka kuma ke na abinda ta aihuwa kuma yanzu jikanka tun da jikanka na a to tun da ita ɗiya take gare ka kuma ɗanka na kuma jikan kana haba mallan wannan nan ara ɗin dama su ne masu yaƙi da addini sai su samo su sai su yi ai cikin kaza ai ko wajen cewa da an ka ce allati da khaltun bihinna sai an ka ce ni fa in lam takunu da khaltun bihinna fala junaha alaikum kenan ita uwa in ka aure ta in ba ku yi kwanciya aure ba idan ka sake ta kana da damar da za ka aure ‘yarka amma ita wajen ɗiya ai ba a kawo wannan ba to wasu suka ce su ma ɗiyan mata in ka aure ɗiya in ba ku yi abin da ba a kawo ta gidanka ba kasance ta kana da izinin ka aure uwarta wannan ba gaskiya ba ne ita ɗiya da ka aure ta to mammatta ta haramta gare ka kai tsaye ko an yi sado aure kuma ya sadon aure ba amma ita uwa in ka aure ta shi yasa Allah ya ce allati dakhaltum bihinna iyayen da kun yi saduwa aure da su me yasa an ka ce in ka aure uwa in ba ku yi saduwa aure ba zaka iya aure ƴaƴarta in ka sake ta ka aure uwa tana gida kawai sai ka sake ta sai ka ga ƴarta sai kana da maka aure ta in wa ta yadda to me yasa musulunci ya baka dama kana iya sakin uwa ka auri iya amma ba ka dama ka saki iya ba ka auri uwa ko da ba a yi sado aure ba amma ita uwar sai an yi sado aure sai malamai suka ce saboda uwa ba ta iya kishin iyarta amma iya tana iya kishin uwa muna gane wannan sannan shi uba mahaifi yana tausayin ɗansa ne shi ko ɗa baya tausaya ma uba shi yasa wani da ya zo yake tambaya shi ya ce tsama iyaye ne yake tambayar sayyid na umar in ban manta ba cikin wani littafi ne ina ganin ko talbisu iblis ne na dai manta ya ce wai shi na son a bashi bambanci miye ya kyautata ma iyayen shi kwarai da gaske shekara da shekaru shi ya biya su ya ce baka biya su ba ko kaɗan ya ce to miye bambancin abin da ni musu da abin da sun kai musu ya ce saboda su su sun yi ma suna fatan ka zan wani abu kai ko kana musu na kana jiran ka rabu da su don abin da mutum ga yi ma'uwa ne sai ce to mu bi Allah sharuwa mu da su lahira su ko suna yi mana suna son ka zan wani abu duk mutumin da yake fatan wani alkhairi gare ka maslaha shi yake kallo amma su uwaye ba sa kallon wannan maslaha an gane ko yanzu in kaga yadda malamai suke cewa in kaga danka shi na kuka kana kwance ba wai kai suka tausayi ba ture akwai hituwa matarka in kaga tana kuka kana kwance a'a tuwanta na da suturar ta abata hituwa amma su iyayenka in kana kwanci in kanka suna kuka ba wai tuwo suka jiran ka musu ba a kai din ne suke tausayi a ba ba kai mawari nan ya kamata mu dakanta ba mun ce kuma dukkan su haka suke ba akwai waɗanda suna da tausayi amma galibin mutane in kaga musiba ta dame ka sun damu maslaha su ta suke kallo ba ba amma ana samun mai jin tausayin ka cikin yaya cikin mata ana samu wannan babu inkari amma dai ga zamanin ga wallahi sai an beta Allah ya kyauta abinda muka faɗa ya zama tuni ne Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh